حسبه جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala a nan birnin niyame domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a majalisinmu mai taken raddi a kan shubuhohi na makiya addini game da musulunci yau muna 29 ini na 29 ga watan zulhijja a zulka'ada hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shi ne darasinmu na 22 a cikin wannan surar mai albarka ta suratul bakara idan kun ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 219 ƙarshen safha kenan wanda a cikin wannan safar akwai wata shubuha da za mu yi raddi a kan takahin mu wuce gaba shubuhar ita ce almustashirikun masu turawa masu karatun addini sai su zo su yi ta hudu wasu abubuwa da suke ganin akwai ɗaure kai don su rikita jahilan musulmai suka ce ليس في القرآن آية واحدة تدل على تحريم الخمر سكتي القرآن باب آية كوغدا ورتكي نونة واشنجيا حرام نيكرارا أما آية أما آية ورتكي من سورة المائدة تسورة المائدة فهي على المجانبة فقط إذا تنانون أن يسنتي shan giyan ne a nisanci giyan ne ba ta ce haramun ba ne a shata kun gane wace aya suke nuhi ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun suka ce alqur'ani babu ayar da tace take nuna haramcin shan giya in ma akwai ayar da za a iya cewa ta nuna haramcin shan giya ita ma ba cewa ta yi haramun bane cewa dai ta yi a nisanci mi a nisanci giya an gane wannan shubha kenan sun ce musulman shi ta shan giya su ko subhanallah wannan shubhar zaka same ta a cikin a littafi na shubhatul mustashriqin wa rududul ulama'i alaiha wanda wasu jama'a ne na malamai suka taru suka wallafa wannan littafi to amsar da malamai suka ba su shine suka ce قوله تعالى فاجتنبوه أشد من النهي المباشر da Allah ya ce ku nisanci giya suka ce wannan yana nuna haramcin ta ma da Allah ya ce giya haramun ce kada ku shata domin aka ce kada ka nisanci abu ana nuhin mi kada ma ka kai ka kusanci abin da zai iya kai gami ka fada a ciki misali Allah ya ce wala taqrabu zina babu inda Allah yake wala tazunu kada ku yi zina amma me yace kada ku kusanci zina balantana ma ku yi me ku yi ta kenan kada ku kusanci giya balantana ma har ku me har ku shata ana gane da kyau ko to wannan shine kenan a wannan shubhar ba ta da wurin zama domin ayoyin da suka zo a alkur'ani game da shan giya guda uku ne kuma sun zo ne akan mataki mataki aya ta farko da ta sabka akan giya ita ce wannan wanda muka karanta aya ta ƙarshe yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas akwai dan amfani amma laihi sharrin ta yahi yawa anan ba a ce kar a sha ba sai Allah ya sabkar da aya ta biyu kuma ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wannan ita ce aya ta biyu da aka sabkar ita kuma dalilin sa dalilin sabkar ta shine musulmai sun kasance suna shan giya a farkon musulunci ko da yake akwai wanda ba su sha dan suna ganin bai ma dace ba irin su Abubakar irin su Usman tun a jahiliya su ba su shan giya don suna ga bai dace a ce mutum ya sha abin da zai tahiyar mishi da hankali ba har ya kai ga yana zage mutane na cin mutuncin mutane to wasu daga cikin sahabbai wata riwaya ana cewa ali ne akwai ne ruwayi mabambanta sun sha giya a wata walima sai lokacin sallaye sai aka sa guda ya bada sallah kuma duk a bige suke yanzu da a cikin sallar sai ya kamo suratul kafirun sai ce kul ya ayyuhal kafirun a abudu ma ta abuduna an yi bala'i ko kajin mutum ya ta yi aikinta ka ce ya kuka hurai yanzu ni ma zan rika bauta ma gumakan da kuke bauta ma kun gani ko illar giya to sai Allah ya ce in za ku yi sallah kada ku mi kada ku sha giya a ƙarshe umar ya zo ce ya manzon Allah ka roki Allah ya nuna muna bayani na ƙarshe game da giya sai Allah ya sabkar da aya ta wannan suratul ma'ida kin يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه كوني سنجيسا لعلكم تفلحون ذاكو ربوتا كنا إنكو كسنجيسا ذاكو مي ذاكو حالك ذاكو تابي وانا يتشيجيا ما سوهن كلمة سنة حرم تاتا كي با ما سوهن كلمة حتى turawa da suka shahara da giyar su kansu sun yi bayani akan illar giya duk wanda yake dawama akan shan giya akwai illolin da giyan nan take sawa mishi daga ciki lalacewar koda kamuwa da cuta ta hanta dukkanin wannan daga cikin abin da giya take shayo ma mutum bayan wannan kuma tana ja ma mutum rauni a wajen al'amari na mu'amalar aure mashayi farko-farko zai ji ƙarhi amma da ƙarshe-ƙarshe zai lalace ta yadda bai masu iya kusantar iyalinsa ba mafi yawan matan da ke koke daga mazajensu akan mu'amala ta aure za ka ga mafi yawansu irin masu shaye-shaye ne shaye-shaye in yi yawa yana kashe ma mutum sha'awa ba zai iya taɓuka komi a kan gado ba akwai aure da yawa da ya mutu dalilin wannan kuma da ƙarshe da aka bincika abin da ya kashe auren shaye-shaye yake ya hana mishi ƙarhi na iya gamsar da iyalin shi haka kuma mutum yana saurin tsuwa fatar mutum tana saurin lalacewa idan yana shaye-shaye wannan shine kenan Allah madaukin sarki ya kare mu daga shaye-shaye ya shirye da mu akan tafarkin madaidaici a yau za mu tashi inda Allah madaukin sarki ke cewa fi duniya wal akhirah na'am tafaddal
بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم جزاكم الله خيرا wannan ayar tana da alaka da aya ta baya Allah madaukakin sarki a aya ta baya ce kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun Allah yana bayyana muku ayoyi yana bayyana muku wa'azozi abubuwan mamaki wanda suke nuna samuwar su la'allakum tatafakkarun domin ko za ku yi tunani fi duniya wal akhira a duniya da lahira wa yas'alunaka 'anil yatama kuma suna tambayar ka game da marayu sai Allah ya ce kul kace musu islahul lahum khair kyautata ma marayu shine alkhairi wa in tukhalituhum amma in kuka hada dukiyarku da tasu fa ikhwanukum to dai ƴan uwanku ne babu matsala in dai har za ku yi abin da ya dace wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih Allah ya san mabannaci da kuma wanda yake daidai wanda yake gyara walau sha Allah la'anatakum kuma da Allah ya so la'anatakum ay la kallafakum ma la tutiqun da Allah ya so da ya dora muku abin da ba ku iyawa na addini amma sai ya dora muku abin da kuke iya ma'ana duk abin da kaga Allah ya dora mana to muna muna menene muna iyawa ne shine ma'anar la yukallifu Allahu nafsan duk abin da kaga addini ya ce ayi to kuna iyawa ne ya sami ya ce ayi da ya san ba za ku iya sallah hamsin a ini ba ya goge ta ko bai goge ba ya goge inna allaha azizun hakim lalle allah mabuwayi ne mai hikima malamai suka ce dalilin sabkar wannan ayar shine tana da alaka da aya ta cikin suratu an-nisa inda allah yake cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara masu cin dukiyar marayu to suna cin wuta ne a cikin cikunansu to da wannan aya ta sabka sai musulmai waɗanda suke rike da marayu sai suka shiga tashin hankali to yanzu Allah ya tsananta akan hukuncin maraya fa dukiyar maraya tana ga hannunmu muna kulawa da shi an ce kuma abu kaɗan in ka ci akwai matsala kuma wata ran za ka iya ci ba kama sani ba to sai wasu suka fara rabuwa da marayun wasu kuma suka fara taka tsantsan irin taka tsantsan da ya sanya su a cikin wahala to da suka kawo koke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanci ne Allah ya sabkar da wannan ayar suna tambayar ka game da marayu game da ya za su kula da marayu sai Allah ya ce ku dai ku yi daidai ana gane da ke ko babu lahi dan kun hada dukiyar ku da tasu amma dai ku san abin da za ku yi shine daidai a cikin dukiyar su in gyara za ku yi a cikin dukiyar su babu lahi ana gane da ke ko Allah ya san mabannaci da wanda yake mai daidai shi yasa wannan ayar ce ta nuna ya halatta idan kana rike da maraya marayan yana da dukiya ka rika kasuwanci da dukiyar tasa kuma ka rika ci a cikin dukiyar amma da sunan abin da kake ci na aikin da kake ne a cikin me a cikin dukiyar kuma wannan in baka da ne in baka da ne kamar da sautin nisa a ta gai amma in kana da to ka nisanci cin dukiyar maraya ko da ku kana aiki akan tashi alkhairi wannan shine kenan a takaice ne wa masu girma haƙƙin maraya abu ne mai girma ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni uharriju haqqad da'ifaini nau'in mutane guda biyu ina girma malahin su kuma ni zan yi musu ni zan nemo musu haƙƙi ni zan shiga musu hada a ranar alkiyama sai manzo Allah yace al yatimu wal mar'a shine maraya da mace da mace da maraya haƙƙin su girma ke gare shi haƙƙin su manzon Allah shi zai yi hada a wajen a nemo musu da me a nemo musu da haƙƙinsu wa ake ce ma maraya huwa man mata abuhu qabla an yabluga maraya shine wanda ma'aifinsa ya mutu kuma bai balaga ba kidan da, da ka balaga kada ka rika cewa kai maraya ne hausa suka ce babu maraya ɗi rago ala gayan da kyau da ka balaga ka balage to babu sunan maraya da tare da kai kuma ma'aifi shi kadai ne in ya mutu amma sai suka ce abin shi na dabba ita dabba kishiyar mutane ce mutane in namiji ya mutu shine da ya zaman tomi maraya amma ita dabba in uwa ta mutu shine da ya zaman tomi dan saboda ita dabba uwa ita ce komi ita ke nemo wa ta bada ita ke komi to su kun mutane fa asali wa aka dora ma yayi komi shine uba mi Allah ya ce a gaba ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن يؤمن حتى يؤمن
يؤمن
ولأمد مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم نعم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا نعم ولأمل مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم نعم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه نعم ويبين آياته للناس الناس لعلهم يتذكرون جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى yake cewa wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kada ku auri mushrikai har sai mushrikai mata hatta yu'minna har sai sun yi imani wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kuma kada ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani wala amatun mu'minatun kuma ama ita ce baiwa baiwa mumina khairun min mushrikatin ita ta yi alkhairi akan baiwa mushrika walau a'jabatkum koda ku a ce wannan baiwar ta birge ku wala tunkihul mushrikina kuma kada ku aurar ma mushrikai diyanku mata hatta yu'minu har sai sun yi imani kun tuna da latifar da muka bada ko wani ba kauye ya ji wani mutum yana karanta wala tankihul mushrikina hatta yu'minu sai ce wallahi la nunkiha la nankihahum walau amanu ana gane da kyau ko kada ku shi a yanda ya karanta tunkihu sai sai ce tankihu kun ga yanda a larabci wajen zamma ka canza fataha kawai zai iya mi canza ma'ana in an ce tunkihul mushrikina kada ku aurar ma mushrikai ɗiyanku mata amma ya ka ce wala tankihul mushrikina kada ku auri maza mushrikai kenan ku maza kada ku auri maza mushrikai to shine sai ba kauyen da ya gane ma'ana sai ce wallahi mushrikai maza ko sun yi imani ba za mu aure su ba sai ce kaifa yankihu rajulur rajula ta ya za a yi mutum namiji a wani namiji hana gan da ke ko kina a zagi da koyon larabci wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aurar ma mushrikai diyanku mata har sai sun yi imani wala tunkihu nan ishara ne akan cewa ashe su mata aurar da su ake ba su ke mi ba ba su ke aurar da kansu ba can da aka ce wala tankihu wannan ya nuna maza su ke aure ba su ake mi ba a su ke aure ba su ake mi ba ba su ake aure ana gane kyau ko in mace ta aure ka so kai mishin hajjiya ne a a kai ka aure mace ba mace ta aure ka ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan wala abadun mu'minun Allah yace kuma bawa mumuni khairun min mushrikin shi alkhairi daga mushriki walau a'jabakum koda ku a ce ya birge ku ulaika yad'una ila an-nar domin wa'annan su mushrikai wanda ba musulmi ba yad'una ila an-nar suna kira ni zuwa ga wuta wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idni shi kuma Allah yana kira zuwa ga aljanna da gafara bi iznihi da izininsa wa yubayyinu ayatihi lin-nas kuma yana bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yatazakkarun dan su yi tunani dan su wa'aztu ya zo a cikin littafi na lubabun nuqul fi asbabin nuzul na imam suyuti yake cewa dalilin sabkar wannan ayar shine akwai ɗaya daga cikin sahabbai da ake cema ibnu abi marsad ya so ya auri wata mata wadda ta shahara da kyawu kuma da kuɗi alhali mushrika ce to da ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya yi shiru ashe ana masa wahayi ne ashe wannan ayar ta sabka dalili kuma na biyu na sabkarta shine akwai ɗaya daga cikin sahabbai da ake cewa Abdullahi bin Rawaha shi kuma yana da wata baiwa ce baka musulma sai wata ran ta bata mishi da rai sai ya mare ta bayan ya mare ta kuma sai yi nadama me yasa ya mare ta baiwar Allah a wannan lokacin sai ya ce to tuban shi shine zai yantar da ita kuma ya aure ta yace na yantar da ke kuma in kina so na zan aure ki tace na yadda zan aure ka shi kenan sai ake ta yada a gari a ya rasa wadda zai aure wai sai baiwa kuma baiwan ma baka ana gani da ke ku sai Allah ya ce wala amatun mu'minatun khairun min mushrika ai wannan baiwar baka da ya aura ta yi alkhairi daga waccan mushrika mai kyawu mai kudi da marsa da so ya aura ana gani da ke ku wannan shine kenan kenan wannan alqur'ani me yake nuna muna ashe al'ibratu bi mekin suna biddini labil jamali awil mal abinda ake lura da mace shine addinin ta ba mi ba ba kudinta ba ko me ko dukiyarta sai dai mutanen mu kash a yanzu kamar yana alama shafi ya ce ra'ayitun nasa kad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa anhu nasa kad malu wa ra'ayitun nasa kad zahabu ila man indahu zahabun wa man la indahu zahabun fa anhu nasa kad zahabu al-imam shafi a lokacin sa yake wannan waken wa yace naga mutane yanzu kawai dubin su mai kudi a wajen aure idan mutum baya da kudi to za a kaurace masa in ya ce a yanzu na hannu min babu aula mu faɗi haka ana gani da kyau ko da ka shigo yanzu me ake dibi wani aiki yake yi bisa me yazo bisa moto ko ko kasa ko kuma cikin mota yazo to wannan duk kun gani musulunci ya kore wannan in su kuma maza ne kala suke kallo tana da dogon hanci doguwa ce ko gajera ce mai kiba ce ko siririya hora ce shi wani ce hora ko mai ya ce Allah gaya da kyau ko wallahi wannan labarin da nake muku dan uwa ya gaya mini wannan labarin mun je wa'azi a damagaran ana ce mishi doktor wanga dokta ne a jami'ar anwar yake ba da karatu ko tahiyar garin muka ya kai mini ziyara ya ce wani abokinsu ne shi lokacin da suka taso shi kawai mace fara shi dama da an gamu sai a ce fara sai ce komai ya ce haka yake cewa ma'ana shi dai mace fara zai aure komai ya ce kuma haka Allah ya bashi mace fara amma ya aka kwashe wannan macen da ya aura ashe bin maza take yi yanzu wataran da ya riƙe ta ya so ya tona mata asiri sai da ta bari yana kwana ta dafa ruwan zahi yana kwance ta zo ta watsa mishi ruwan zahin nan ta watsa mishi su daidai al'aurar shi zancen nan nake muku al'aurar ta bar aiki ya jere ta dace ya auri mai ya ko bai auri mai ya ba ya ga kulowar daga ana gane da kyau ko shi yasa ake so a kodo shi ka faɗi mi ka faɗi alkhairi mu je gaba wa yasalunaka ko mai irin na jiya ban san me yasa ba karanta da wasil ko kuma haka tafaddal
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يكتوى ويسألونك عن المحيط كما سنة تنبيرك dangane da almahid shine haila qul huwa adan kace musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa azan shi haila cuta ne fa'tajilun nisa'a fil mahidi dan haka ku kaurace ma mata fil mahidi a lokacin da suke haila wala taqrabuhunna kada ku kusance su hatta yatuhurna hatta sun tsarkaka fa idza tatahharna idan suka tsarkaka fa'tuhunna min haythu amarakumullah to ku zo musu ta inda Allah ya umurce ku ku sadu da su inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin domin lalle Allah yana son at-tawwabina siga ce ta mubalaga at-tawwabina wanda suke yawan tuba zuwa gare sa wa yuhibbul mutatahhirina kuma yana son al-mutatahhirina masu yawan tsarki Allah yana son masu yawan tuba kuma yana son masu mi masu yawan tsarki sai Allah ya ce nisa'ukum harsul lakum su matayenku gonakinku ne ma'ana matayenku kamar gonaki ne a gare ku fa'tu harsakum annashitum dan haka ku zo ma gonakinku annashitum ta inda kuka so wannan kinaya ce akan jima'i ma'ana kamar yanda kake zuba hatsi a gona su tsiro to haka matarka a cikinta kake zuba maniyinka wanda shine iri sai ya sai ya hoto shine ma'anan harsun lakum gonaki ne a gare ku fa'to harsakum annashitum ku zo ma gonakinku sai yanda kuka so wa qaddimu li anfusikum kuma ku gabatar ma kawunanku malamai sun yi fassara fasori daban-daban game da ma'anan wa qaddimu li anfusikum wasu malamai suna fassara wa qaddimu li anfusikum shine kamin kai saduwar aure kwanciyar aure da iyalinka to ayi abin da ake cewa muqaddimat sune wasanni wanda wannan suna taimakawa a wajen biya ma mace bukata musamman ita da ba ta saurin kawowa wa qaddimu li anfusikum wasu kuma suna ganin ba da alaka da jima'i a'a wa qaddimu li anfusikum ai ku gabatar ma kanku alkhairi a koda yaushe ku yi alkhairi wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa'lamu annakum mulaqu kuma ku san da cewa lallai ku za ku haɗu da shi Allah madaukakin sarki wa bashiril mu'minin kuma ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai bushara ga mumunai wannan ayoyin guda biyu suna bayani ne akan hukunci na haila sahabbai sun zo sun tambayi ma'aikin Allah game da hukunce-hukuncen haila kuma riwaya ta zo daga muslim ya ce dalilin sabkar wannan ayar shine yahudawa sun kasance idan mace tana haila lam yu jami'uha wa lam yu akiluha lam yu jami'uha fil baiti wa lam yu akiluha ba sa cin abinci tare da ita kuma sannan suna ma ƙaurace ma gida idan mace tana tana haila sai suka tambayi ma'aikin Allah sai Allah ya sabkar da wannan ayar baya ce manzon Allah ya ce isna'u kulla shay'in illa nikah idan matan ku suna haila ku yi komi da su in ba annikahu ba shine kwanciyar aure in ba saduwa ba wannan yake nuna babu musulunci babu addinin da ya girmama mace ya yi ƙoƙarin ƙwato haƙƙin mace kawan mai kawan musulunci yahudawa al'adarsu in mace na haida ba a cin abincinta ba a zama gida tare da ita sai ta ƙare haida sannan a kogo to sai manzon Allah ya ce ku yi komi da matayenku in ba mi ba in ba kwanciya ta aure ba ita kaɗai ce aka haramta muku domin lokacin da mace take haila shine lokacin da mata son a kusanci shine ta son tausayawa domin lokacin da take haila akwai kunci da take ji zaka ga wani lokaci ka ga mace tana ta bata rai ana gani da kyau ko kun ba wani laifin komai kamar ta kamata ba don yana daga cikin abin da yake shayi wannan in tana cikin wannan lokacin na haila akwai wani radadi da take ji a cikin zuciya to idan ya kasance kai ma ka kasance da zahi sai wuta ta tashi a cikin gida ba su kun gane da kyau ba ita haila na cinta kai kuma ka zo kana ta bala'i duk abin da hito a bakin da sai ta me sai ta hodi ana gane da kyau ko wani namiji ya shigo gida tace kai kai gishiri ya kare duk ina gishirin da ya kawo jika shi ne a ruwa na sha shiki ne ya kwada mata mari daga nan sai saki ana gane da kyau ko to ka gani da a ce ya lura da mai yiwa tana cikin wannan yanayi ne kenan bai kamata ya biye mata ba da wannan bai mi ba da wannan bai kai ba da bai kai ga an samu abin da aka samu na tangarɗa ba har aka yi gabuwar aure a takaice dai Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku san da za ku haɗu da su da shi kuma ya kai manzon Allah kai bushara ga mumunai Allah ya ce wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum kuma kada ku sanya Allah maɗaukakin sarki urzatan li aimanikum ma'ana ku sanya Allah maɗaukakin sarki abun kariyar rantsuwarku ana gani da kyau ko malamai suka ce urzatan li aimanikum aimani allakum anil khairi kada rantsuwa ta kasance dalilin ka ƙin wani alkhairi shine ma'anan wala taj'alullaha urzatan li aimanikum kaman ka ce na rantse ba zan ƙara ba wa da kuɗina ba shi kenan duk in yazo sai ka ce ai na rantse ba zan ƙara ba kuɗina ba ai na rantse ba zan baka ai na rantse ba zan yi mawa na kaza ba to tunda na rantse kenan ba zan yi ba sai Allah ya ce to kada ku yi rantsuwa da Allah ku hana ma kan ku yin alkhairi ana gani da kyau ko to sai Allah ya sunanta muna yin mi kafara na yi rantsuwa na rantse ba zan ƙara zuwa gidan wani ba ba zan ƙara ba wani kuɗi na ba zan ƙara taimakawa ma wani ba sai Allah ya baka damar ka yi kafara sai kai me sai kai wannan aikin alkhairin naka shine ma'anan wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum kada dan kayi rantsuwa ka sa rantsuwan nan ta hana kai wani alkhairi an tabarru ma'ana kada wannan rantsuwa ta hana ku an tabarru ku yi abubuwa na da'a ga Allah madaukakin sarki irin sadaka irin ziyara da zakai wa tattaku ko kuma ku yi takawa wa tuslihu bainan nas ko kuma ku yi sulhu tsakanin mutane kace ai na rantse da bazan ƙara shiga harakan wane ba kinan babu ruwa na da shi su yi ta fara da shi da wane in suna so to Allah yake kada ku yi haka kada rantsuwa ta hana muku aikin alkhairi wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne game da abin da kuke aikatawa wannan safhar babban abin da take karantar da mu masu girma wannan ayoyin ƙarshen wannan ayoyin wallahu ya da'u ilal jannati ula'ika ya da'u na ilal nar wallahu ya da'u ilal jannati wal magfirati bi idni mushrikai wanda ba musulmi ba suna kira zuwa ga me zuwa ga wuta yahudawa da nasaru suna kira zuwa ga me zuwa ga wuta Allah shi kuma yana kiran ku zuwa ga gafara da aljanna kina a duk lokacin da wani yake sababi na shigarka a cikin sabon Allah to ya siffantu da siffa ta mushrikai ya siffantu da wannan ayar ulaika alladhina yad'una ila an-nar wanda zai kiranka zuwa ga wani sabon Allah na shaye-shaye ko na bin mata ko abin da ya kama da haka to yana kiranka zuwa ga menene yana kiranka zuwa ga menene zuwa ga wuta kai ba ma wani ba ko rayuwarka in tana umurtaka da sabon Allah to tana kiranka zuwa ga menene zuwa ga wuta ne ana gani da kyau ko shi yasa wani mai hikima yake cewa idal mar'u a'ta nafsahu kullama ishtahat idal mar'u a'ta nafsahu kullama ishtahat subhanallah idal mar'u a'ta nafsahu kullama ishtahat idan mutum ya rika ba rayuwarsa duk abin da take so to za ta rika jansa zuwa ga sabon Allah ko wasaqat ilayhi al-ithma wal 'arab alladhi da'atuhu ilaihi min halawati ajilin za ta yi ta jansa zuwa ga sabon Allah tana nuna masa ai duniya akwai daɗi ba ka da tabbacin lahirar ana gane da kyau haka za ta yi tai masa haka za ta yi tai masa har ta kai ta halakar da shi kinan rayuwar kama tana iya ta kira ka zuwa ga me zuwa ga sabon Allah zuwa ga wuta babbar mahuta kenan shine saba ma me saba ma son zuciya ɗan magana suka ce duk wanda ya saba ma zuciya to zai ga abin da yake so wanda kuma yi abin da yake so zai ga abin da bai so ba Allah ka nisantar da mu daga bin son zuciya shibohin da za mu hutar a cikin wannan safhakin suna da yawa amma za mu hudu guda uku daga ciki na farko shi ne a wasu daga cikin 'yan kalakato wanda da alkur'ani kawai suke aiki babu ruwansu da hadisi suka ce hadisan manzon Allah wata ma suna zakkuwa suna cin karo da alkur'ani ana gane da kyau ku suka ce gashi Allah ya ce nisa'ukum harsul lakum matan ku gonakin ku ne ku zo musu ta inda kuke so sai kuma gashi a hadisi karara manzon Allah ya ce haramun ne a zoma mataye ta mi ta bayansu mazu kun gane da kyau ba a hadisi karara hadisi ingantacce inna allaha la yastahi min alhaqi ala la ta'tun nisa'a fi adbarihinna kada ku zo mata ta bayan su sai suka ce alaita hada ta'arudan sarihan baina ma ahallahu Allah shin wannan ba cin karo bane karara game da abin da Allah ya halatta shi kuma hadisi ya zo ya mi ya haramta ko kun gane da kyau Allah ya ce ku zuma matan ku ta inda kuke so shi kuma hadisi ya ce kada a zuma mata ta me ta baya akwai cin karo ko ba cin karo a zahiri a zahiri akwai cin karo na'am to wannan shubhar zaka same ta a littafai da yawa na shubha misalin littafi na difa'an an rasulillah na Muhammad Yusuf da littafi na kaifa na ta'amalu ma'as sunna na Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullahu ta'ala da littafin mukhtalaful hadith inda Imam Ahmad a takaice amsar da malamai suka ba su shine da Allah madaukakin sarki yace annashitum ku zo mamatan ku tami ta inda kuka so ana gane da kyau ko amma kuma a cikin ayar sai ya ce mi ya ce mi an na shi ko ina ne wurin wa kaddimu li anfusikum ko na'am ba a cikin ayar ba da aka ce fa kaddimu li anfusikum ba fa kaddimu li anfusikum fatun me yake da suna nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annashitum ku zo musu inda kuka so to sai suka ce anan annashitum kin yufidu la yufidu ta'addudu aljihad ba wai yana nuna ka zo mata ta baya ko ta gaba inda kake so a abin da yake nunawa shine harfikin da Allah ya ce ya siffanta al'auran mace ne da gona wadda ake shibka ta hutu to a al'auran mace ta baya ita ke hutar da diya ko ta gaba ke hutar da diya a ta gaba ita ce gonar ko tun da ita ke hidda ɗiya kenan da Allah ya ce ku zo musu ta inda kuke so yana nuhin ta me ta nan inda suke hudda ɗiya amma ta yanda kuka so in ta rigingine in ta tsaye in ta gurhwane in ta goho in ta ma yanda kuke so in sama ma za ku hawa dai ta ina dai za ku yi ta gaba za ku shiga ba san ko ana gane da kyau ba kenan an na shi tun ba yana nuna ba ku zo musu ta gaba ta duburarsu ko ta ko ta gabansu a'a ku zo musu dai fil qubuli amma kai fashetun ta yanda kuke so ana gane da kyau ko wannan shine kenan fassarar wannan idan ma baka yi imani da hadisin manzon Allah ba idan kuma kai imani da hadisin manzon Allah to baka da bukatar ma wannan tawilin domin hadisi karar manzon Allah yace haramun ne a sadu da mace ta mi ta bayanta ta duburarta bayan wannan kuma likitanci na zamani ya tabbatar da mace tana cutuwa idan ana saduwa da ita ta bayanta suka ce domin ita al'auran mace ta gaba Allah ya yi mata na'ura wadda take sarrafa maniyin da ake zubawa a ciki ita kuma dubura ta baya Allah bai mata wannan mai ba na'urar shi yasa idan aka rika saduwa da ita ta bayan wannan maniyin zai taru sai ya zama cuta kamar yadda shi ma namiji dan liwadi wanda ana ana saduwa da shi a duburarsa babu wannan na'urar mai sarrafa maniyin maniyin zai taru ya zama tomi ya zamanto cuta yana haka ita ma mace bayan haka kuma shi kan shi namijin da yake saduwa da mace ta dubura likitoci sun tabbatar da shi ma yana cutuwa dan saboda suka ce idan mace idan namiji yana saduwa da mace ta duburarta maniyin baya hutuwa da kyawu shi kuma idan ya taho bai hito da kyawu ba bai hito duka gaba ɗayan shi ba wanda ya tsaya in dai har ya hito daga konkorso daga can sama in bai samu ya huta ba to zai tsaya ya zama to cuta a cikin al'aurar ɗa namiji sai ya kai lokacin da mutum yana jin ciwo a cikin al'aurar shi kamar yadda ka san mai istimna'i mai wasa da hannu yana kamuwa da cututtuka don saboda lokacin da maniyin ya zo baya huta gaba ɗaya shi saura yana tsayawa wanda yake haddasa masa da cututtuka to haka shi ma wanda yake saduwa da mace ta bayan duburarta maniyin baya hutowa da kyau sakamakon shi dubura ba ta da ita ma wata na'ura wadda suka gai wadda ita take taimakawa al'auran namiji ta al'auran mace ta tatse maniyin da yake hutowa daga cikin al'aura ta, ta, namiji wannan bayanin da nake yi gaba ɗayan shi malamai su suka rubuta ni ne nake yi gai ne nake yi in kana so kai ma zan gaya maka inda zaka je ka karanto ka dibi wannan littafan da na faɗi ɗaya daga cikinsu za ka ga wannan bayanin ana gane da kyau ko kenan dai a takaice likitanci kansa ya tabbatar da mace tana cutuwa in ana mi saduwa da ita ta baya haka shi ma namijin yana mi shi ma namijin yana cutuwa wannan da yake nuna mana duk abin da kaga Allah ya haramta to sai ka gani a cikinsa akwai alkhairi a cikin yinsa kuma akwai mi akwai sharri shubha ta gaba shine suka ce yaqulul qur'an fa'tazilun nisaa fil mahidi alqur'ani yana cewa ku nisanci mata in suna haila thumma yukhaliful hadithu sannan sai ga hadisi ya zo ya saba ma wannan ayar ta alqur'ani ba san ko ana gane da kyau ba me hadisin hadisi ma asali ba guda bane hadisai ne masu yawa kuma duka ingantattu an rawaito su daga matayen manzon Allah irin Aisha da ummu da ummu Kulsum da da da ummu Salama cewa manzon Allah sallam ya kasance idan suna haila yakan ɗebe musu kewa sai ya ce musu su yi kunzugu me kunzugu shine su rihe al'aurar su ta gaba sai ya wasa da su da sauran jikinsu ya ɗebe musu kewa to shine sai suka ce wannan hadisan kun gani sun saba ma alkur'ani da ya ce fa'tazilun nisa'a fil mahid ku kaurace ma mata in suna mi in suna mi in suna haila Allah ya ce a kaurace ma mata gashi a hadisi an ce manzo Allah yana wasa da iyalinsa a lokacin da suke haila wannan shubhar zaka same ta a cikin littafi na raddu shubuhatin haula ismatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi do'il kitabi was sunna da kuma littafi wannan na doktor sayyid mursi ne ko asharbi ne da kuma littafin muktalaful hadith inda fuqaha'i wal muhaddisin na doktor nafiz hussein a takaice da malamai suka bada amsa akan wannan shubhar shine da Allah yace fa'tazilu nisaa fil mahid ku kaurace ma mata a lokacin da suke cikin haila ana nuhin ne fa'tazilu nisaa fa'tazilu aljima'a bin nisa'i fil haidi ku kaurace jima'i da mata a lokacin da suke mi suke haila shi yasa kenan abinda aka hana anan jima'in ne aka hana amma mu'amala da ita da wasa da ita da kwanciya da sauransu duka wannan musulunci bai mi ba musulunci bai hana wannan ba ana gane da kyau ko bayan wannan kuma a shi ma har yanzu likitanci na zamani ya tabbatar da namijin da yake saduwa da matarsa tana da haila tana cikin haila zai ɗauki cututtuka daga gare ta domin shinin da take hudowa Allah ya nuna mana menene aza ne to lokacin da kake mu'amalar aure da ta kake kwanciya da ita wannan shinin tabbas in ka sa al'aura ka zaka me zaka ɗebo su idan ka tsotsoyo makan ka me ka tsotsoyo makan ka bala'i shi yasa ba musulmai ba hatta nasaru suna nisantar matayensu idan suna mi suna haila ba su saduwa da su idan dai a takaice musulunci ya tausaya ma mace idan tana haila a kusance ta abinda aka hana kawai shine mu'amala ta aure sai shubuha ta ƙarshe shine suka ce innal islama la yu'ti almar'ata haqqaha fi ikhtiyari zawjiha musulunci ya ci haƙƙin mace domin ya hana ta ta zaɓi mishi walakin waliyuha huwa allazi yatawalla tazwijaha sai dai waliyin ta shine ke aurar da ita fa yaqulu nabiyukum domin gashi annabi ya ce la nikaha illa bi wali babu aure sai da wali kuma gashi qur'ani ya ce wala tunkihu al mushrikina kada ku aura ma diyanku kada ku aura ma mushrikai diyanku mata kinan wannan ya nuna musulunci ya hana mace ta zaɓi namiji ko ta aurar da kanta sai dai wani yami sai dai wani ya aurar da ita wannan shubha ce ko ba shubha ba ce shubha ce wai musulunci ya hana ma mace ta zaɓa sai dai waliyin ta zai zaɓa mata shi zai aurar da ita wannan shubhar za ka same ta a cikin rududu ulama'i al-muslimina a haula shubhatil mustashriqina shi ma littafi ne wanda wasu jama'an malamai suka wallafa wannan shubuhar ba ta da wurin zama domin musulunci ya haramta ma asali a aurar da mace ba ta yarda da wanda za a aurar da ita ba yana daga cikin sharuɗa na ingancin aure ko na ƙulluwar aure shine ridal zaujaini ko ridal muta'aqidaini ya kasance wanda za a kulla ma auren guda biyu sun mi sun yarda namiji yana so mace tana mi mace tana so a musulunci in mace ba ta so ya haramta auren dole sai dai kuma bai ba mace dama na duk wanda ta kawo a aura mata ba ya ba ma'aifinta ko waliyinta wani bangare na yarda ita ma ya ba ta wani bangare na yarda uba yana da damar in iya ta kawo namiji take tana so ta aure shi in ya ga bai dace ba ya ce ba za ta mi ba ba za ta aure shi ba kuma duk inda ta je aka kulla mata aure da shi to zaman dadiro suke yi sai dai in ta kawo wanda ya dace uwayen suka mi suka kiya ana gane da kyau ko kun bu su kawo mata da wanda ya dace ba to a wannan lokacin musulunci ma har ya ba ta dama ta je a wajen shugaba ya aurar da ita domin al'imamu waliyu malla waliyala shugaba waliyin wanda baya da wali ne ko waliyin wanda waliyanta suka ki aurar da ita ne ba san ko ana gane da kyau ba a takaice musulunci ya ba mace dama ta zaɓi mishi amma sai waliyanta sun mi sun yarda kuma abin da ya sa musulunci ya sa sharaɗin in mace ta kawo namiji sai waliyanta sun yarda domin ita mace mafi yawanci tana hukunci da zuciyarta ne ba da kwakwalwarta ba kun san hukunci ana yin sa da menene da me da kwakwalwa ba da mi ba ba da zuciya ba domin inna nafsa la'amaratun biso ita zuciya mummuna take nunawa amma ita kuma ƙaƙalwa hankali ne shi yana tace abin da yake daidai abin da ba daidai ba to mace mafi yawanci da zuciya take hukunci ba dami ba to shi kuma namiji waliyinta da yake yana aiki da ƙwaƙwalwa sai aka ce in ta kawo ya duba ya gani ya dace ko bai dace ba sai ce idza atakum man tarawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu kenan dai wannan shine hukunci na musulunci musulunci ya ba mace dama ta zaba amma kuma sai waliyanta sun ga ya dacewarsa in ya dace sai a aura mata in bai dace ba kuma ba za a aura mata ba wallahu ta'ala a'lam mu je gaba bismillah
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أذموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله أرحامهن إن كن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر نعم وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يكتب ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم Allah baya kama ku da laihi billagwi fi aimanikum game da yasassun rantsowinku akwai abin da ake ce ma yaminul lagaw yasassar rantsuwa shine al-yaminu alladhi yajri ala al-alsinati bidun al-qasd ita ce rantsuwar da mutum zai yi ba tare da yayi niyyarsa ba misali mata aran kani ba ni sama walla ina kwananku a lahiya lau wallahi ana gani da kyau ko wallahi nan kai kayi niyyar yin hudin ta abu ne wanda an mi an saba da hudi shine ma'anan Allah baya kama ku da laihin abinda kuka yi rantsuwa ba tare da niyya ba ana gane da kyau ko walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum sai dai yana kama ku da laihin abinda zukatanku suka kulla ne suka kulla niyyarsa kenan rantsuwar da Allah ke kama mutum laihi da ita wadda yayi niyyayi ana gane da kyau ko misali irin rantsuwar da 'yan kasuwa suke yi ta ƙarya a wajen kasuwanci ita ake ce ma yaminul ghamus rantsuwa wadda take durmuya mutum a wuta wallahu ghafurun halim Allah mai gafara ne halimun ne kuma mai juriya ne lilladina yuquluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wa'inda suke yin ila'i ga matayensu abunda ake ce ma ila'i huwa an yahlifa rajulu ala tarki mujama'ati ahlihi shine mutun yayin rantsuwa akan ba zai sadu da matarsa ba na rantse ba zan ƙara saduwa da ke ba ana gane da kyau ko shine ila'i kenan waɗanda suka yi rantsuwar ƙaurace ma iyalinsu tarabbusu arba'ati ashhur to za a jira su a ba su talala ta wata hudu fa'in fa'u ai fa'in raja'u idan suka komo akan rantsuwar da suka yi suka kusanci iyalinsu fa'in Allah gafurur rahim to lalle Allah mai gafara ne mai jin kai wa ina azamu talaka amma idan suka kulla anniya ta saki fa'in Allah sami'un alim to lalle Allah mai ji ne masani ana gane da kyau ko idan mutum ya ce na ƙaurace miki ba zan ƙara saduwa da ke ba wannan shi ake ce ma ila'i za a ba shi wata hudu in har bai komo ba ya sadu da iyalin shi to za a raba auren ana gane da kyau ko amma idan ya ce ke ni na ƙaurace miki na haramta ki da ya faɗi shi da niyyar shi ma ya sake ta ne to shi wannan menene saki ne kai tsaye shine ma'anan wa in azamu talaka idan sun faɗi wannan da niyyar saki to lalle Allah sami'un alimun ne mai ji ne kuma masani sai Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurui kuma wa'anda aka saki yatarabbasna bi anfusihinna za su jira za su kame kawunan su su jira a gidan mazan su thalathata quru har sai sun yi haila guda uku ana gan da kyau ko wanda ita ake ce ma iddatul mutallaqa idda ta matar da aka saka ana gani da kyau ko saki amma kala biyu ne akwai saki ba'in akwai saki raji'i ana ana nuhin at-talaqur raji'i saki wanda ake iya komowa kenan idan aka saki mace to za ta zamana a gidan mijinta ta yi haila guda uku ba wata uku bayan da wasu ke faɗi wata uku wannan sai in ba mai haila ba ce irin tsohawa da ta wuce haila idan kuma mace ce mai ciki ita kuma sai in ta aje cikinta mai ke da suna idda ta kare da ta aihu to shi kenan da a ce yau ka saki matarka tana da ciki sai gobe ta aihu shi kenan ka shiga uku ana gani da kyau ko mai ma'anan ka shiga uku shi kenan ta kare idda yanzu in kana so ka mai sai an kawo sabon sadaki an kullame sabon aure ita kuma ya halatta gobe yau ka sake ta gobe ta aihu kuma aran na haɗawa mata aure wanda shi ake cewa bonus ko amma wajen namiji bala'i ne amma da yake ko da yake akwai wanda dama in ya sake ta ta ishe shi ne ko ko da dala ashirin zai bada a mai domin shi ta ba zai bada ashirin kin nan ba sai Allah ya ce wala ya hillo lahunna kuma baya halatta ga mataye an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna su boye abunda Allah ya halitta a cikin ma'aihin nan su a cikin ma'aihuwarsu ma'ana kada su ɓoye cewa suna da ciki in suna da ciki su gai in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in dai har sun kasance sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalik kuma mazajensu shine bu'ulatuhunna ay azwajuhunna mazajensu ahaqqu bi raddihinna fi dhalika su suka yi cancanta da su maido su idan dai har ta bayyana suna da ciki ko kuma ba su ƙare idda ba in aradu islaha in sun so sulhu walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf kuma ma maza suna da walahunna mata suna da mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf irin abun da yake akan su na haƙƙin maza ma'ana mata suna da haƙƙi akan maza kamar yadda maza suke da haƙƙi akan mata shine ma'anar wannan ayar walahunna mithlu alladhi alaihinna bilma'ruf walin rijali alaihin na daraja sai dai maza suna da wani fifiko a kansu daraja a nan ai manzila wa fazila amma maza su ne sama akan mata a zamantakewar aure namiji shine mai gida shine ma'anan walin rijali alaihin na daraja wallahu azizun hakim allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne me Allah ya ce a gaba talaku marrata ne
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأكلوه مما آتيتموهن شيئا إلا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تأتلوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا يحل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن ظنا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يكتوى الطلاق مرتان شي سكي جدا بيو فإمساكم بمعروف تو كودي mijin ya rike matarsa bayan wannan sakin da kyautatawa aw tasrihun bi ihsan ko kuma ya sallame ta da kyautatawa ma'ana saki idan aka yi biyu to ɗai cikin biyu ne ko dai ka rike ta da kyautatawa ko kuma ka rabu da ita tare da kyautatawa amma kuma bayan shi akwai matsala wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an kuma baya halatta a gare ku an ta'khudhu ku karba mimma ataytumuhunna na daga abin da kuka ba su na sadaki shay'an komai illa an yakhafa kinan idan ka saki mace baya halatta ka ce kuma sai ta biya ka mi sai ta biya ka mi sadaki in ka saki mace to babu wani sadaki da za ta baka ko da santagawawa ce kun san santagawawa ko ka auri mace ba ta aihu kuma ka rabu da ita shi da ake ce masan tagawawa bautar da ya shi ne bai samu wata riba ba yami ya rabu da ita ko shi ne sai a ce mishi wawa shi ne wasu suke ce masakin wawa illa an ya kafa sai idan sun ji tsoro Allah ya kima hududallah akan cewa a zaman su fa ba za su iya tsaye da dokokin Allah ba a zaman su za a yi ta bala'i ne za a yi ta sabon Allah ne fa in khiftum Allah ya kima hududallahi idan kuka ji tsoron ba za su tsayar da dokokin Allah ba ba za a yi zaman aure na Allah ba fala junaha alaihi ma to babu lahi akan su fi maftadat bi na daga abun da ta fanshi kanta daga gare sa ma'anar wannan shine kenan kai namiji idan ka saki mace ba za ta baka mi ba sadaki amma ita macen yanzu ita ce ba ta son zaman aure tana ganin in ta zamna da kai ma ba za ta yi maka biyayya ba za ta iya taitayin sabon Allah to fala junaha alaiha fi maftadat bi babu laihi ta wanshi kanta ta baka wani abu sai ka mi sai ka sake ta ba ta gona gane da kyau ba abubuwa guda biyu ke raba aure imma at-talaqu ko kuma me yake da suna na biyu shine a me yake da suna gashi ha ba suna al-khulu' shine kulai shine mace ba ta so sai ta baka kudinka sai ka mi sai ka sake ta amma in kai ne kace baka so ba za ta baka mi ba komai ba za ta baka ba ko shishi ba za ta baka ba to shine ma'anan idan mace tana tsoron ta ki zaman aure yanda ya kamata to babu laihi ta ba miji wani abu sai ta sai ya sake ta wannan ayar ita take nuna ashe ba sadakin bane gaba ɗaya dole za ta baka abinda za ta baka yana iya daidai da sadaki ko ƙasa ga sadaki misali mace tana so ta rabu da kai sai ka ce masa to in kina so in rabu da ke sai kin biya duk abin da na kashe ai duk abin da ka kashe ai akwai abin da ba sadaki ba ko irin misali wata tsaraba wani abu kun ga duk wannan ba sadaki bane sadaki shine mi kudin nan da aka ce dai su ne sadaki to kaga zai za ta iya tabaka abin da ya yi sadaki kuma za ta iya tabaka abin da ya kasa game ga sadaki essential dai abin da dai ake so dai tabaka wani abu dan ka me dan ka sallame ta ka rabu da ita babu lahi akan wannan kun ga musulunci hatta zaman aure ma bai ci da sa mace dole mi ba dole ta yi ba wannan shine kenan sai Allah ya ce tilka hududullah wannan sune dokokin Allah fala ta'taduha kada ku ƙetare wannan dokokin na Allah wa man ya ta'adda hududallahi duk wanda kuma ya ƙetare dokokin Allah ai mun faɗi dokokin Allah menene maharimuhu ala inna himallahi maharimuhu dokokin Allah shine abin da Allah ya haramta kinan duk wanda ya kiyaye duk wanda ya tsallaka dokokin Allah yayi abin da Allah ya haramta masa fa ulaika humuz zalimun to wannan sune sune azzalumai malamai suka ce dalilin sabka wannan ayar shine zakuwar kahin zakuwar musulunci da horkon-horkon musulunci idan namiji ya auri mace to shi kenan ta zan mallakin sa hal abada ana gane da kyau ko zai iya mata saki dubu duk lokacin da su kuma zai iya maido ta akwai waɗanda ma za su saki mace da sun ji labarin za ta yi aure su ce na maido ta haka suke yi ana gane da kyau ko to musulunci sai ya zo ya kayyade bakin saki uku da kayi shikenan dan Allah ba a kwato mata haƙƙinsu ba amma ganin suke musulunci ya toye musu da haƙƙi fa in tallaqaha idan ya sake ta bayan saki biyu ya mata na uku fala tahillu lahu min ba'du to bayan wannan ba ta halatta a gare sa hatta tankiha zawjan ghaira har sai ta auri wani namiji wanda ba shi ba ana gane da kyau ko wannan shi ake cewa sakin wuta ko fa in tallaqaha idan mijin da ta aura bayan an mata saki uku ya sake ta fala junaha alaihima to babu lahi a gare su an ya taraja'a su komo in zanna an yuqima hududallah idan dai har suna da tabbaci ko suna zaton za su tsaye da iyakokin Allah za su yi zaman aure na Allah ana ganin da ke ko wa tilka hududullah wannan kuma su ne iyakokin Allah yubayyinu hali qaumin ya'lamun yana bayyana su ga mutanen da suke suna da sani wannan ayar abinda take nuni shine idan ka saki mace saki na uku to ta haramta a gare ka har sai ta auri me sai ta auri wani namiji ana ganin da kyau ko idan wannan namijin da ta aura na biyu ya sake ta to kana iya ka maido ta da sharaɗin ya sadu da ita shi mijin da ta aura da sharaɗin kuma ba nikahul muhallala aka ba shine ko nikahul tahlil shine ka hada baki da wani ya aure ta ko ita ta hada baki da wani ya aure ta dan ya sake ta ta mi ta koma gidanta in an yi wannan to shi ma haramun ne ana gane da kyau ko a take jama'a masu girma wannan ayar ko wannan ayin suna nuna halaccin saki a mi a musulunci a musulunci saki halal ne akwai lokacin da malamai suke cewa saki yake zamantowa wajibi akwai lokacin da saki yake zamantowa mustahabbi akwai lokacin da saki yake zamantowa makruhi amma saki baya taba zamantowa mi haramun ana gane da kyau ko wannan shine kenan shi yasa akwai wani hadisi da ake cewa abghadul halali ila Allah at-talaq halalkin da Allah ya hike amma ita ce mi ita ce saki wannan hadisin bai inganta ba amma akwai hadisin da yake kusa da nuna ma'anansa shine manzo Allah yace inna shaytana la yadau arshahu ala al-ma'i thumma yab'athu sarayahu shaydan a kowace rana yakan aza karagarsa akan ruwa akan fadarsa sai ya tura ma'aikatansa idan marece kowa sai ya rika bijiro da fasadin da yayi kowa yana gai idan mutum idan wani daga cikin su yazo yace na dalili na na kashe aure kaza ko na kashe auren wane da wance sai shedan ya ce ni'ima anta ni'ima anta kai kai abin da ake so kai kai abin da ake so sai ya nuna rabuwar aure yana faranta ma rai yana faranta ma shedan rai ko bai faranta mishi abin da ke faranta ma shedan rai yana faranta ma Allah rai a'a ana gane da ke ku amma muka ce akwai lokacin da rabuwar ita ce mafi alkhairi idan ya kasance ana zama zaman da kowanne sharri yake mi yake mi yake fatan ma dan wani kun sa akwai irin zama da zai kai haka fa ya kai namiji yana fatan sharri ga mi ga matarsa mace tana fatan sharri ga mi ga mijinta wai wani mawaki ne yake waƙe yake cewa laqad kuntu muhtajan ila ila mauti zawjati walakin qarinu su'i baqin mu'ammari faya laitaha sarat ila al-qabri ajila wa'azzabaha fihi nakirun wa munkari yace na kasance na jima ina ta gurin mata za ta mutu amma muguwar abokiyar zama har yanzu ta ki mutuwa fa ya laitaha sarat ila alqabr ajila yace ya Allah ka gaugo ta kashe ta dan dan munkar da na makiri su ta su ta mata azaba ana gani da ke ku wake ne yake hamma yana fadi a gari ya mutsu matar shi ta me ta mutu don bala'i yanzu irin wannan zama akwai alkhairi wanda za ka daga gudun matarka ta mutu to me mahuta a saki a rabu a huta ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan shi kuma haka wani namiji ne matarsa ta mutu ana gane da kyau ko yanzu bayan ta mutu an zo makabarta an turbude ta sai yi ta rusa kuka yana ta rusa kuka an gane da kyau ko har mutane suka watsa yana rusa kuka to akwai na abokin shi na kud da kud bayan ya kare kukan shi an hito bakin makabarta sai ce abokina amma ka bani mamaki kai da radda aka ce mata ka ta mutu har munna kake amma yanzu ana turbure ta kana kuka lahiya ko tsohuwar soyayya ta tashi yace a na ji malamai sun ce in mutum ya mutu ana mishi kuka azaba ake mishi to kukan da nake na ai ta kara mata azaba ne da Allah zama ya daɗi haka mai wa da irin wannan zama to shi yasa akwai lokacin da saki shine ni saki shine alkhairi wani yace innan nisaa shayatina khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatina wani kuma yace innan nisaa rayahina khuliqna lana wa kulluna nashtahi shamma rayahina an zo fada ne guda an horanto mishi da rai yace kai mata Allah musu albarka Allah ya halatta mana su ne don su ta faranta mana rai shi kuma ga da yake ka Allah ya kine ma mata albarka ai shedanu ne Allah ya halatta mana don su ta gasa mana aya a hannu subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah